kuma insha Allahu a wannan karo a wannan dawowa musamman game da abin da ya shafi mazhabobi wannan mas'ala waɗanda waɗansu ke ganin kamar wata wata sabuwar abaci ko wani sabon abu ne wanda abubuwan nan guda biyu wanda muke ƙara ƙarrarawa muke ƙara tabbatarwa cewa babu wani ɗaya Allah ne annabi ne sahabi ne wani malami ne da cikin malamin mazhabobin nan wanda ya ce wajibi ne wani mutum ya yi riko da wata mazhaba guda ɗaya jallin jal kuma ba canzawa har abada mun ce wannan babu malamin ba inda aka taɓa faɗa na biyu kuma cewa babu wani wanda munan a najeriya ko kuma a sudan ta yamma kamar yadda aka fi sanin mu a da can a tarihi wanda ya zo ya ɗora mana ya lizamta mana mazhabar malikiya babu shi wa'ina abubuwa guda biyu su ne abubuwan da muke ta nanatawa idan kwa babu to me zai hana kuma ka yi aiki da magana kowane malami idan kaga kana da sha'awa idan kaga cewa ta dace da abin da kake so ko ta dace da biyan bukatarka wannan mas'ala da wannan malami ya faɗa shin abin da ya shafi aure ne shin abin da ya shafi kasuwanci ne shin abin da ya shafi sana'a ne shin abin da ya shafi ibada ne abin da ya shafi sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko abin da ya shafi aqida tun da yake dai ba a tilastawa wani wanda ya kasance dole ibiwa na ba ba ba lalle shan ko fa daukar rai ne bin ra'ayin malamai to ashe kenan kana iya koyi da duk wanda kaga dama kuma idan ka samu nafsi na alkur'ani ko na hadisi kana sa kafa ka shure maganar wannan malam ba tare da wai ka rena shi ko reni ne a'a umarnin sa kaji shine ya gaya maka kadan wani malami ya faɗi magana da shi malam mazhabobi kaga cewa ga nassin aya ko nassi na hadisi ka sa kafa kai wance kai ko ka ɗauki magana su kai wurgi da ita to anan ba ka rena wannan malam bane a'a ka bi umarninsa ne shine yace duk sanda ka samu hadisi wani nassi ingantacce kai wurgi da maganarsa ka jefa jikin bango ka dauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka dauki maganar wannan nassi din shi abin da ya faɗa kenan duk wata magana sabanin wannan wacce za ka ce a'a idan ya kasance ga nassin na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce a'a sai ka bar shi ka dauki maganar malam wane to duk wata magana wacce zai kasance a faɗe ta haka to wannan ba magana ce wacce su malaman suka faɗa ba wannan shine abin da muke so a fahimta dan wannan idan mun dawo akan cewa to shikenan yanzu yanzu dama a she wato abin haka yake to kadan haka ne to to shi shehu dan fodiyo mujaddid yan jihadi da suka zo suka jaddada mana wannan addini to yanzu ba su ne ashe suka zo suka jaddada ma mazhabar malikiyar ba suka jaddada mana ita suka ce lallai mu bi ta ba tun da yake dai tun daga haka dai kowa duk ita shi kawai ya kai shi kawai ba maliki kawai abin ya zama wato al'ada kawai zai kamar yadda zaka yi sharuwa kamar yadda zaka sa riga kamar yadda za a yi biki haka aka tashi ana yi kawai baka san waye ya faro ba to haka nan muka da muke kuma muna yin malikiya ba mu san waye waye ba malikan farko a Najeriya wane ne ba malikin farko wanda shikenan kuma aka zo ana ta koyi da shi shikenan har aka zama haka ka gani babu ba za ka ya zama kamar al'ada kenan an ka to shikenan wane ne ya fara karya hula misali idan an saka da ba za a bata a miƙe ba sai ga zai wahala samuwa ko al'ada ce to haka nan ma aka mai da addini kamar al'ada gaskiya bai kamata addini ya zama kamar al'ada ba abin da ya waje bai zama shine tunda in ana cewa ana yin labarin kanzan kurege kam to ai sai idan ya kasance in ba littafi dukkan abin da yake addinin nan yana nan a rubuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara qur'ani ya fara tibyanan li kulli shay'in kaga bai kamata cewa kuma ga abu a rubuce kuma mu je muna daukar wani abu ko ka je kana kama kafar wala ba to saboda haka insha Allah za mu ga cewa a'a shehu dan fodiye da shi da mujaddadai waɗanda suka jaddada wannan addini a ƙarni na goma sha tara wanda ya gabata babu shakka waɗannan gabaki ɗayansu suna nan akan tafarkin malamai abin da malamai suka haɗu a kai shine babu wani wanda ya lizumtawa wani bin wata mazhaba guda ɗaya ba canji kuma ba su suka kawo mazhar malikiya bana ba kuma su suka zo suka jaddada cewa a ci gaba da binta ba don ku saboda wannan magana abu mazhaba kaza wannan to ba addini bane a cikin irin wannan dan wannan ba haka kawai suka shiru ba su shehu dan gode sun yi rubuce rubuce ga wani tashi wanda shehu dan fodiyo ya wallafa shi wanda yake kiransa tarwihul tarwihul umma ko bi bayani taisirin milla tarwihu al'ummati bi bayani taisirin millati wato hutarwa da mutane wato a hutar da al'umma ila ya zo tun da yake shi jaddada addinin nan ya zo ya sami duk a ciki malamai dama kashi-kashi ya same su musamman dai akwai waɗanda suke malaman bid'a su kawai malaman bid'a ne kawai banda gyara duniya ba ruwan da zancen lahira dama takewa sani daman wannan ba wani abu ne ba bane gurin su da shi suke ado akwai kuma waɗanda suke kuma jumud su ba za ka kira su ko fasu a amma su sun san dare su dai sai mazhaba ko sai abin da wani ce shi nan ko da ka zo musu da wanda ya fi maganar wannan mutumin karfi sau dubu a a su dai suna kan kannada to shehu dan kode da yazo ci to sam wannan kuskure ne wannan ba addini bane dan wannan ya dauki alƙalami ya rubuta irin waɗannan tabi wato tarwihin umma a inda ya nuna cewa zai hutar da al'umma dan zai gaya musu gaskiya ga yadda fa addinin nan yake ana yin addinin nan a da daidai wa daidai amma kuma sai aka samu wani kusufi aka samu duhu shikenan sai mutane suka rasa ma inda hanyar a addinin take ana bin hanya babba ga ta gwada amma da tafiya ta yi nisa shikenan sai aka sai kuma sai sai aka ratsa wani yayi dama wani yayi hagu kai wani ma sai ya koma baya a maimakon wai a miƙe gaba to haka nan shehu dan fode ya zo ya samu cewa wa'in sun yi na dan sun yi nisa wani sun yi hagun sun yi nisa wani sun yi baya sun yi nisa nan kuma dama hanyar ta mutu ta zama ma wato sai saura ko kuma ta ma zama jeji da kwarzab to don wani a ai wannan ce hanyar duka ku dawo na hutar ga abin da zai hutar da ku ku huta shine sai ya rubuta wannan tarihul umma bi da ya kai sirrin milla wanda a ciki abin da ya tabbata shine babu a nassin Allah ko a nassin annabi ko a nassin wani malami wanda ya ce wajibi ne wani bi wata mazhaba ko kuma a'a ba za ka ɗau kana bin ka ɗau ra'ayin wannan malami kuma a gobe ko idan an jima ba za ka ɗau ra'ayin wancan ba ce a'a abin da ya zo daga Allah da annabinsa shine addini abin da ya zo daga wajen malaman nan ba shari'a ba ce ba addini ba ne sai dai ka iya bin duk wanda ka ga dama tunda abu ne kuma na zaɓi amma abin da ya zo daga Allah da ya zo da anai ba daga anai ba zaɓi to to haka nan kun bayan wannan daga cikin littattafan shehu dan fodiyo wanda ya wallafa akan irin wannan magana akwai waɗansu littafansa guda hudu waɗanda aka haɗe su ga baki ɗaya aka buga su wani tafi da aka haɗe su ga baki ɗaya aka buga su waye ya buga shine alhaji muhammad ɗan ige wato tsamiyar yaro sokoto alhaji muhammad ɗan ige tsamiyar yaro sokoto shi ya ɗabba ya buga waɗannan littattafai guda hudu to a cikin akwai guda biyu waɗanda suka kasance suka shafi zancen mazhaba wanda dai maganar iri ɗaya ce dai babu wani wanda ya nizamta wa wani bin wata mazhaba guda ɗaya ba canji kuma sannan kuma kana iya bin dukkan wanda ka ga dama daga cikin malaman nan ba wanda zai ci da kai a'a abin da ya faɗa kenan a littafin nan na kifayatu tullabi ila ɗariƙis sawabi wato kifayatu tullabi hidayatu tullabi ila ɗariƙis sawabi ya samu cewa mutane sun ruɗe suna cikin imuwa a game da sha'anin mazhaba shi to yaya zai abinda zai wato zai rubuta musu littafi wanda zai shiryar da su abin da ya sa shi tullabi saboda masu neman shiriya ba wanda suka san da suka ce su a'a ko ma ka faɗa ko baka faɗa dama su ba za su yadda ba to saboda ka sai ya wallafa wannan littafi hidayatul tullabi shiryarwa da ɗalibai izuwa ina izuwa ta farkin shiriya to kenan ba akan shiryar kenan suke ba tunda da sun san da sun ce da sai mazhaba guda ɗaya shine ya kawo a cikin wannan tafi to shi wannan tafi alhamdulillah mun sha yin bayaninsa amma ba mu same shi littafi din ba amma mukan ciro ne daga littafin sheikh adamu abdullahi ilwuri wanda ya saka a cikin littafinsa al-islam fi nigeria to mukan faito gashi alhamdulillah yanzu ga littafin dama labarin da muke faɗa kawai sannan kuma sai muka sake samun wani tafi kitabu tauqifil muslimina wato tauqifil muslimina ala hukumi mazahibil mujtahidina wato tsayarwa da musulmi akan hukuncin mazhabobi to sau da ka waɗannan tafai ina ganin kamata yi mu bi su ma da ɗaiɗai da ɗaiɗai gwargwadon yadda lokaci yake bamu littattafan nan guda uku ya kasance mu karanta su ba don komai ba duka irin waɗannan abubuwa mun faɗa mun sake nanatawa kuma kuma dama za mu kawo su daga to amma mutane ne sai ka ji cewa suna gunaguni wani ce a ilimin ne wato ake zuwa da shi wanda wani ya wuce hankali wani kuma ce a ilimi ne wanda ke mai zurfi wani kuma ce a to ai wannan maganar bai kama ai ba a yanzu ya kamata a yi ta ba wai sai nan gaba to kuma na ji na kuma uku ma na kuma hudu har yanzu wani jiya yana cewa da nake cewa din a zo da koma wacce irin kalma ce a ƙaryata ne mutum ɗaya muke nema dama har yanzu shi muke cikiya mutum ɗaya jallin jal wanda zai zo ya ƙaryata wannan magana kuma mutum ɗaya nan da kowace irin kalma ce mutumin banza sha sha sha makareci ƙarya ka sha ƙarya abin da ka faɗa ran nan ko abin da kake faɗa yanzu ƙarya ce saboda ga littafin wani shafi kaza ya zo ya faɗa a wannan guri kowa yana kallonsa kuma za mu nuna shi da hujjojinsa a talabijin da rediyo a ji shi a gan shi. To idan muka samu to wannan shi ne sai wani jiya ike cewa a ai abin da muka ji su malaman suna faɗa mutane suna faɗa ai wai maganar haka take amma wai ai tunda kowa ma duk kowane malami zuwa ya samu ba a magana akan wannan wani ai sun sani su ma ai sun sani magana ce ba sa yi to sun sani eh to kadan malami ya kasance ya san ilimi amma ya kasance ya kawai mai hukuncinsa to ai wannan din kuma a to in baka san shine abinda Allah yake cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah Allah ne ya faɗa da kansa duk wanda ya kasance hakika wanda suke koyewa abin da Allah ya saukar bayan kuma Allah ɗin bai rowa ba ya bayyana wa mutane abin su suka sani amma sai suka iya bayyana wa mutane Allah ce to ulaka yal'anuhumullah Allah wanda ya halice ka kake godan ya gafarta ma kake godan rahamarsa yau shi ya haɗa ka da kai da shaidan yake la'antar ka duk mutumin da ya san cewa wannan magana ta zancen mazhaban nan haka take amma ya ya fito fili ya goyi ba ya ce eh haka ne to tsinanne ne daga bakin Allah kai ba Allah kawai ba Allah ce wayal anhumul la'inuna duk halitta wata na tsine masa ko ba komai kowa ya sani zai zama shaida ba ma daga cikin waɗannan tsinanni alhamdulillah kuma dukkan wanda ya zo haka hanya take duk mutumin da ya zo cewa zai yi irin waɗannan gyaran addinin to tilas ne waɗannan su ne addini kadan ba ka gyara wa mutane aƙidarsu da mazhabarsu ba ko kuma da hanyar zarar za su addini wato me za ka me za ka gyara kenan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda ya san wani ilimi bai bayyana wa mutane shi ba uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar a ranar lahira za a yi masa linzami da linzamin wuta ko kama kala sallallahu alaihi wasallam linzamin wuta haka nan za a yi masa wannan bakin da yake faɗar gaskiya to amin da shi kaman doki a sa masa linzamin wuta alhamdulillah alhamdulillah ko yanzu a duniya an san ba mu daga cikin waɗanda za a yi walin zamu wuta sai dai a yi wani
dan sai gina rasulullahi
to wai ai wai saboda haka wai ai saboda wai an sani ne ake faɗa to ko kuma a'a din mutum din tunda yake haka din ne ya faɗa din ya ce a'a ai akwai wanda yace din ba haka bane a wato ai dole in ka bi mazhaba tilas ne ba za ka canza ba mazhabar wani to saboda haka waɗannan wannan dai littafi dai ga abin da ya faɗa ke shi kuma wannan mutum ga abin da ya faɗa kuma ga amsa da aka bashi wani kuma malamin cewa yake na biyar kenan wannan magana cewa ba wani wanda ya nizumta wani bin mazhaba gaskiya ce kuma mu nan a Najeriya ba wanda ya ce abu mazhaba kaza wannan magana gaskiya ce amma sabawa ne aka shine yasa aka ki barin malikiya din ake kanta kawai in ce to shikenan na ji sabawa din shi ma sai ka nemo mun littafin da yake sabawa din ai ni littafi nake nema ni so nake ni a gaya mun a rubuce a littafi cewa ga littafin da ya faɗa in kai ne ma za ka je ka rubuto ka kawo ya ce kadan an saba in dai an saba in dai kana bin kana yin wani sako wanda yake ba daidai ba ne in dai kana yin wannan saban ya zama ba daidai ba ne amma saboda ka saba da shi ya halatta ka ci gaba da yin sa to sai a nemo mana littafin da ya faɗi cewa in kana yin abin da ba daidai ba in ka saba da yin abin da ba daidai ba mutane suka saba da abin da ba daidai ba ne shikenan a ci gaba da yin wannan abin halal ne to shi din mun yadda da wannan magana din a kawo ta zama hujja wacce za mu daina faɗar mu ma abubuwan da muke faɗa din game da sha'anin mazhabobi da game da sha'anin hukunce-hukunce amma fa a littafi to fa shine daga baki a wallahi da ya gaya ma dai gaskiya dai babu kuma babban malami ne sosai to muke suna da wani ayyuka kamar wajen guda biyar kenan yanzu amma dukkanin su babu ɗaya wanda yake a rubuce mu ko duk abin da zamu faɗa sai mun ce a littafi kaza shafi kaza wani ne ya wallafa madaba'a kaza ce a gari kaza ne kai kila ma telefon namba kaza ne titin ma nambar sa kaza Allah ya ma jagora
kuma har yanzu abin da wannan yake nunawa wayannan littafai da muke nunawa yanzu sun ƙara nuna cewa ashe kenan ba wai waɗansu littattafai ne daban waɗanda ko dai waɗansu suka wallafa ‘yan tawaye ko waɗansu jahilai muke zuwa muke gaya mutane ba wannan kuma ya nuna a- a- a har yanzu ba wai waɗansu tafai ne masu tsada wanda mutanen wannan zamanin ba za su iya saya ba ko kuma a ba waɗansu tafai ne masu wahalar samu wani sai ware da wani su ne muke karantawa don wannan ne ake jin waɗannan maganganun a bakin mu ba a ji a bakin sauran malaman ba a'a littafai da gashi rubutu wannan kowa ya san wannan rubutu ne na hannu ba a yi shi ma dan masu zurfin ilimi can can ba a rubutun hannu in wanda wanda da ma ke sako bugun zaria ko kuwa waye ba zai iya karanta ta wannan ba ba wai rubutun larabcin ba ne kuma da wasali gashi duk su ne kawai waye wallafa shehu dan fodiyo mujaddadi radiyallahu anhu ko irin su ne kawai ba ba ba a ai saboda tafiya da suke yi ne ai can kasashen waje a can ike samuwa to nan idan ka je masallacin juma'a a masallacin juma'a sun saye su ko gobe idan ka je suna nan fal irin su irin su kuma duk abu ne na zancen naira hamsin naira ɗari abin ka da in yi zafi tamanin saba'in shi kenan fa kawai
Allah ya saka ma da alkhairi dan sai gina duk rasulullahi yanzu shi ma wannan na abun nan duk irinsu ne duk rubutun abun nan ne ba ga wannan ɗin ba shi ba duk shi ma gashi rubutu ne bugun zaria na hannu da hannu aka rubuta da gamba da tawada irin tamu da zige gashi su ne duka shi ma wannan tabin wata kitabu tarwihi umma din shi ma rubutu ne irin na wai ba ta kai wannan wai na nuna cewa wai ba wai wani sabon littafi ne ko wani kakale ko san iyawa bane
Allah ya ma jagora ya kamata wanda suke da insafi su gane da wannan kamar yan boko kamar waɗanda ake cin su da buguzin ya kamata su gane cewa duk wanda zai zo ya gaya maka abin da muke cewa ba gaskiya ba to shine ka fahimta daga wannan bayani shine farkon marar gaskiya din in ku baka mu ma to ko da irin waɗannan littafan mu ma na zunzariya a kawo mana ko da irin waɗannan ɗin ne ake to ai gashi malam wani cikin malaman mu sun rubuta sabanin wannan ko da manya-manyan malamu ko masu rai ko ko matattu
Allah ya saka ma inda da alkhairi.
muka cewa shin sa saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sa saba wa tafarkin shehu dan kodiyo duk da su isa da yawa ta irin su ban mu dauko littafai waɗanda wai ai da ka ce a kamar irin waɗannan littafai wato da ka ce ai a a maganar mazhabu wannan ai akwai wani littafi wanda ake kira wala fatu haqiqi fi bayani hukumar ta a a taqalidi wa talfiqi a ce a ina wannan ai irin nasu ne ne da dama wannan mu ga irin na shehu dan fodi inda inda inda inda inda wato suka dora mu akai akai miki to ba ba mu kawo irin waɗannan din ba wannan duk maganar mazhaba ce wacce take ƙaryata duk wanda yake cewa a'a wani ya lizamkawa wani bin wata mazhaba guda guda ɗaya to ba mu kawo irin wannan ba ba mu kawo kuma irin su kamar irin su wato irshadul muqallidina eh, shiryarwa da masu bin mazhabobi inda kita lafir mujtahidina a sanda su malaman suka yi sabani duk irin wannan duk ba- ba mu kawo ba irin waɗannan na shehu dan fodiyar da irin su jawahirul ma'ani ko irin su rimahu na umar futi waɗanda suka zo a suka zama su ne malaman wannan ƙasar da kuma tafai irin na shehu ahmad tijjani ko kuma ali harazimi waɗanda ya kasance a, su ne shugabannin ɗariƙa kuma ta tijjaniya wanda shi wannan littafi wato a, wannan littafi a, jawahir ma'ani gashi gashi na ƙasa nan wato ya kasance a littafi ne wanda ya kasance kowa yana da shi ko dai don saboda ya zame maka hujja kai saboda kana da ra'ayin ɗariƙa ko kuma ya zame wani wani makami wanda za ka samu wani nassi wanda kai kake ganin ko shirka ce ko kafirci ne wanda za ka kuma kaiwa su ɗan ɗariƙa ɗin hari kowa yana da wannan tafi ko dan saboda wannan dalilin ko kuma dan saboda wancan ba littafi ne wanda wanda za a ce ai shi ma littafi ne wanda ya zama cewa mai wahala samu ba don wannan kenan ashe menene kenan mutum zai fahimta inda har ya zama cewa a waɗannan littattafan ne waɗanda kullum muke kwana muke tashi da su babu yadda za a yi in dai malami ne ka ce rana ta hudo ta faɗi ba tare da kaga ɗaya daga cikin waɗannan wato littattafai ba kuma ba mu kamo ka kawo irin su a alamul muwaqqi'ina na ibn qayyim jawziya ba sai to ai wannan ma irin nau'in su mutane ne daban ko kuma a'a ba mu kawo irin su subulus salami ba shi ma dole idan ka sai a ce ai wai ai wannan ta ma sunan sa ma ai ba a taba jiwa ai abin da yasa ai yake faɗa wannan sabo shi ai ne tattafai ne da shi littattafai ne da shi wato yana yana da littattafai kuɗi ina yana da yana da littattafai ne ai shi yasa yake faɗa wannan to littattafan littattafan naka wanda kake karantawa to shine nake karanta maka littattafan da kake shishurewa kana kwance da kana ta ta kan zungular su ka ki ka karanta shine muka karanta maka amma ko sai ka koma waje ɗaya ka karkace a ai wani abu aka zo aka faɗa to wannan shi ne abin da nake so a fahimta don wannan insha Allahu abin da waɗannan tafi suke nuna mana cewa suna nuna mana cewa lallai lallai abubuwan nan da muke faɗa shi ne addini ɗin wato tun daga farkon musulunci har ya zuwa ƙarshen duniya abin da ya kamata kenan a Allah addini kenan idan ka ce a'a ai dole ne ba za ka zama mai addini ba sai ka bi mazhaba kaza wato sai ka zama ba ba malike kawai ka zauna dindindin ko kuma ka zama ba shafi'e ko ba hanbali ko ba hannafi to shikenan to kafin haihuwar waɗannan to da su mutane musulmi da akan me suke kenan akan bata kenan suke kenan na tabbatar dai ba malaman mazhabubun nan ne suka kawo addini ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kawo addinin musulunci kuma da shi da sahabbansa suka yada addinin musulunci din nan kuma ba mu taba ji an ce an samu wani wanda ya fi annabi iya addini ba wal iyazu billahi ban taba ji kuma an ce an samu wani wanda ya fi sahabbai fahimtar addinin nan ba babu annabi da shi da sahabansa sun fi kowa iya addini sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa kuma fahimtar addini sun fi kowa yi dan Allah gani ko amma sannan ba maluku sannan ba shafi'i sannan ba ahmad bin hanbali sannan babu a eh? abu hanifa ko babu babu sauran su auza'i su sauri ai suna da yawa malaman mazhabu ai suna da yawa sannan duk babu su to kenan to kafin a haife su su waɗanda suka yi addinin nan akan bata suke to wannan ya isa wato bai hankali ya gane kenan ya kamata a gane in ka ce ba yadda za ka yi ka yi addini Allah ya karɓa sai ka danganta da wata mazhaba shukenan ka ce waɗancan addininsu Allah bai karɓa ba kenan don kusa wadda ba mazhaba suka ba in ka ce a ai ba za ka iya fahimtar addinin ba in ka ɗauko Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Abu Dauda ko Ibn Majah ba za ka fahimta ba ana sai dai ka ɗauko risala ko kuma iziya ka karanta ko mukutsar irshadin sali wato askari a karabu ibn durai ibn aji sai ka karanta su tukunan sanin zaka fahimci addini to kenan waɗancan ba su fahimta ba kenan don ku saboda su waɗannan littattafai kuma a'a waɗannan hadisan da suke cikin waɗannan littattafan su ne suka annabi ya gaya musu suka fahimci addinin sanin kadan an ce a ai ba za ka iya buɗe ayar qur'ani ka fahimto wata mas'ala kai aiki da wannan mas'alar ba Allah ya ce da kai wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ka kan larabci zaka iya fasara ka ce abinda Allah yake nufi anan kada ku kusanci zina saboda alfasha ce kuma mummunar hanya ce hanya ta mummuna to wai in ka fahimta kai da kanka ba wani malami ne ya fahimtar da kai ba ba za ka yi aiki da wannan ayar sai dai kai ta zama a hakan nan ka je kai ta yin zina har sai tukunin Allah ya sa in ka samu wani malami na mazhaba ya fassa ya ce to ga yadda fassarar wannan aya take to su sannan kuma sai ka daina zina amma in har ka mutu baka samu ba shi kenan ba za ka sai kai ta yi kawai kenan dan ku sun ce wato ka karanto ayar alqur'ani gwargwadon fahimtarka ka yi aiki da ayar qur'anin gwargwadon fahimtarka kai kanka to wannan kafirci kenan sun ce dukkan mutumin da ya kasance ya zama ga maganar Allah ga maganar Malik ko Shafi'i sai ka bar ta Malikun ka kama ta Allah to ka zama kafiri idan an ce ga nassi sahihi ingantaccen nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana annabi ne ya faɗa amma kuma ga wani malamin mazhaba ya faɗi wata magana wacce take suka yi saɓani da wannan to idan ka ɗauki ta annabin ka ɗauta ma wato ka bar ta malamin mazhaba to ka zama kafiri automatically kafiri kenan dan me ko kuma a ce a ga maganar maliku ko ga maganar ahmad bin hanbali amma ga maganar sayyidina abubakar to in ka kuskura ka ɗauki ta abubakar ka bar ta maliku ko ahmad bin hanbali ko kuma wani malami to ka zama kafir in ka ɗauta sahabin ka bata wannan malam ba ka zama kafir kenan to ko da iya nan ma muka tsaya za a fahimci irin wannan kuskuren kuma su malaman malaman mazhaba su ne suka ce haka a a a almajiransu ne kawai da suka zo kawai daga baya suka samu abin kawai a rubuce kawai su mai suka ce su cewa suka ce idan aka samu nassin a bar maganar su in ka samu nassin qur'ani ka bar maganar su in ka samu nassin hadisi ya saba wa maganar su ka bar ta su ka dau na hadisin ka dau maganar wa annabi din su abin da suka ce kenan amma sai suka suka ce a'a malam wannan magana da ka faɗa ba kai ma ba za mu ma biyayya ba da kace in mun ga nassin qur'ani ya saba wa maganar ka mu jefar da maganar ka mu ɗauki nassin Qur'an to min ki maganar takan dai za mu ɗauka ko ka ki ko ko ka so mu muna ganin cewa idan muka ɗauki maganar Allah muka bar taka mu kafirai ne a duba sawi ba gashi ba ba ma yin kamar yadda masu karin magana ko masu iya magana ne suke cewa ba sa yin ai sai da zakara duk abin da ta ji mun faɗa kai ba wai a wannan gurin karatu ba ko akan hanya ne ko hira kana iya muna da da abin nan kuciya dan wannan ka dubi wato hashe tusawi ko hashe tusawi da da sauran littafai kamar irin waɗannan hashe tusawi a sufulinsa na uku sufuli na uku hashe tussawi shafi na goma a inda Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah to anan ne suka kawo wannan magana akan cewa saboda malamai sun yi sabani cewa illa an sha Allah nan idan ka faɗi magana kace za ka yi kaza ba kai ce insha Allah ba sai daga baya ka tuno to za ka ce insha Allah ko ba za ka ce ba saboda ka malamai suka kawo ra'ayoyinsu da sahabbai da sauran malamai kuma su ma malam maza ba su kawo to shi ne yake cewa ai ta malam mazhabar nan hudu kawai za a dauka hudin kawai hudin kawai su ne kawai za a dauka dan me suka ji wato wannan shi za a ɗauka wala ya juzu ta ƙalidu ma adana mazahibul arba'a bai halatta ba a yi koyi da wata mazhaba ba daga cikin guda hudun nan ba walau wa faka kaula sahabatu kuwa ko da maganar wannan wancan mutumin wanda ba na malam mazhaban nan bane hudu ko da ya dace da maganar sahabi ba za ba za a dauka ba wal hadisi sahih kai ko da magana ta dace da ingantaccen hadisi ba za a dauka ba bayan fa su sun faɗa malaman mazhabin sha idan aka samu hadisi a bar maganar su a komo hadisin amma ya ce ko da ya dace da hadisi ingantacce ba za a ɗauka ba wal ayata kai ko ya dace ma da aya wal iyazu billahi za ga cewa an yi nisa kwarai da gaske wai ya ce ko wanda wai zai dawo da kai daga cikin wannan halaka mun shi za ka aje can a tsaye gumi aje can a gurku a dan kurkuku aje can a yi ka abin nan to bayan wannan kuma yake cewa to fal khariju idan ya kasance shi kenan na ce a to ainihin tun daga abin da Allah ya faɗa ko ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ga abin da Auza'i ko Sauri ko Ibrahim na ka iya faɗa cikin wayansu malamai haka manya su ma sun ijtihadi sun faɗa ni shi zan ɗauka ko maganar Allah ko ta Annabi ko ta sahabi ko ta wani tabi ko ta wani malamin mazhabar daban amma ba ɗaya daga cikin hudun nan ba shi to falharju ka zama kenan wato ka fice kenan ka fice daga cikin mazhabubun nan kenan guda hudu to to abin da zan gaya maka falharju ka sani fa wanda ya fita mai fita anil mazahibul arba'ati ga barin mazhabubun nan guda hudu zallu wannan fatacce in dai ka fita ka kama ayar qur'ani ka bata in dai ka fita ka kama hadisin annabi ka bata in ka kama zancen sahabi ka bata bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya ce sahabbai na kaman taurari suke kowanne ka riƙa za ka shirya to ga wani ya zo ya ce in kai riko da maganar wato sahabi ka bata in kai riko da maganar Allah ka bata in kai riko da maganar wato annabi ka bata ba ma ka ɓata kawai ba murillin kai kuma ka ma ɓatar a take kana yin aiki da abin da Allah ya ce ba abin da malamin mazaha ba bai ce ka ɓata ka ɓatar a take kai ba ma ɓata ba kawai wa rubba ma addahu zalika lil kufri me yawa ma riko da kai da wannan ayar ko hadisin ko maganar sahabin kama kafirta me hujjar kamala li anna la akaza bi zawahir alkitabi was sunnah kai riko da zahirin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min usul kufr wannan shine asalin kafirci kenan yanzu kai kaya ka yadda yanzu cewa mun fahimci cewa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ya kuwa inda kuka yi imani in za ku yi sallah to ku wanke hannayenku ku wanke fuska da kawai ku shafa ruwa ka ko larabci ne to in dai kai in dai ka tayi kai alwala da saboda Allah ya gaya maka wannan ya siffar alwala a suratul maida kai aiki da wannan to ka zama kafi in ka fahimta to ala qul huwallahu ahad ma'anar wannan aya na fahimta ko dan ni balarabe ko dan nayi makarantar ezin ko wani abu saboda haka tana nufin Allah ɗaya ne to in dai ba malamin ka ne yace da kai wato wato abin da ayan nan take nufi Allah ɗaya ne ba to ka zama kafiri kenan ko kuma a kakanta wani hadisi wanda yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada zaka kwanta bacci ka karanta a qul huwallahu uku falaki da nasu uku uku ka tofa hannunka ka shafe shi saboda saboda tsari ne wannan shi ma yana yi hannan Aisha ce hatta ma a cutar ajalin sama ya kasance ni ce ma nake karantawa sai dai tofa a hannunsa to in ka gane wannan kai aiki da shi ba tare da maluku ko shabiyu ya ga maka ba ta zama kafiri kenan
Allah ya mai jagora ka zama ka to amma an yarda cewa ka ɗauko jarida ka karanta a ci- a- a- a- a sanar da kai cewa ka karanta a jarida ila ko za a taro guri kaza ko ko kuma a an faɗi wani labari ko an kama mutane kaza ka yi aiki da wannan har ka ba da labarin nan wato baka zama ka kafiri ba kenan Eh, nan kwakwalwarka in ta yi aiki ta yi aiki da ke duk sauran abubuwa za ka iya karantawa ka fahimta ka yi ka yi ka yi abin nan aiki da wannan abu amma abin da ya shafi addini shine kawai ba za ka yi ba to alhamdulillah dai wannan dai shine abin da muke so a fahimta cewa dan wannan a gane shi ke ba baubauci bane ba rashin basira bane ba timewa ko kidahumanci ko kuma neman suna ko son a sani bane yasa muke wannan ainihin magana haka ya kamata kowa mai haka ya kamata kowane malami ya duk wanda ya samu dama abin da ya kamata kenan ya duniyar su guda nawa ce to in kaje za ka yi ta ɓoyewa ba za ka faɗa ba wadan saboda kana ganin abincinka ko kuma kar a tuɓe ka ko kuma kar a wulakanta ka ko kar a yi maje fa'i ko kar a yi to sai a yaushe zama za ka yi
Allah ya saka ma da alkhairi wannan shine aikin abin da ya kamata aikin malamai kuma duk da haka muna nan muna jira muna haɗawa da magiya dan Allah dan annabi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ganin yana da wani abu yana da wani tabi kila ko gadaye ko zuwa ya sayo a wata ƙasa ko ta laraba ko ta turawa ko kuma a yana da wani littafi wanda ya kasance ko aka bashi ko ya tsinta ko ya saya a nan garin ko a wani garin ko kuma a yana da hanyar aro ko a gurin wani malami ko a wata makataba library dan Allah dan annabi kar ya bar mu a cikin wannan duhu in dai yana yi wa Allah yana yi wa annabi kada ya bar mu a cikin wannan duhu ya zo ya ƙaryata abin da muke faɗa ɗin ya zo shi ƙaryar ka ta sha ƙarya ba haka bane to wannan shikenan Allah ya saka ma da wallahi tallahi za mu karɓi wannan mutum hannu biyu mu masa addu'a mu gode masa saboda ya fito da mu daga cikin duhu zuwa haske ya fito da mu daga bata zuwa shiriya za mu sanar mun bar duk abin da muka faɗa ɗin baya mun tuba mun dawo na san ɗan wannan littafin tare da cewa duk littafin nan na duniya hujjojinmu ne amma za mu bar namu hujjojin da duk babatun da muka yi ta shekara da shekaru mu koma nasa da biyayya ba da faɗa ba ba da harrami ba wannan shine abin da muke so a fahimta Allah ya mai da ganin cewa dama wannan budewa dai karatu ne kuma muna fatan cewa abubuwan da muka faɗa Allah ya amfane mu da su wanda suke cikin masu kyau masu alheri wanda ya kasance kuma na kuskure ne mutane ne mu ajizai ne muna fata Allah madaukin sarki wato ya yafe mana amin a ina jin ba ko akwai gudu Hmm? minti biyu ne kawai ya rage mana hmm? to to saboda haka ah, waɗanda ya kasance suke taimakawa wannan shiri ke saduwa da jama'a sawa'un tafsiri ne ko wannan karatu wanda muke yi a wannan masallaci a asabar da lahadi muna fatan cewa waɗanda duk suke taimakawa Allah ya taimake su suma aljaza'u min jinsil amal duk wanda ya kasance wannan shirya take isa ga mutane take isa ga kunnen jama'a shi ma Allah ubangiji shiryar da shi akan abubuwan da za su amfane shi sawa'un a ma'aikatan NTA ne ko kuma ma'aikatan CTV ne ko kuma ma'aikatan wato jigawa ne ko kuma a'a waɗanda muke tare da su suke kaiwa mari su kai gwauro irin su Alai Sani Abu muna fatan cewa Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi kamar Amin.
kuma shi a wanda yake shi da kansa ma yau gashi Alhaji a, Abba a, Ibrahim da kansa to to da fatan cewa Allah ubangiji ya masa kyakkyawar jagora a wannan rayuwa ta duniya har zuwa kuma ga lahira da kuma iyalansa ga baki daya mu ma Allah ya shigar da mu a cikin wannan addu'a dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon ganewa gaskiya mu guje mata Allah ya ba mu ikon ganewa bata mu kauce masa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yan kasuwa babu shakka suna cin wani hali a halin yanzu muna fatan cewa Allah Ubangiji ya fattaha wa 'yan kasuwa Allah ya bu Allah ya dubi idan su ya dubi su da idan rahama Allah ya bude musu hanyoyi na saye da sayarwa Allah ya kuma kyautata arziki wato na wannan ƙasa da kuma tattalin arzikin wannan ƙasa dan albar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya Allah ka ba mu lafiya da gida wanda kuma suka mutu Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka ba mu kyakkyawar rayuwa a wannan duniya kuma Allah ka sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين